الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‘yan uwa masu tarin albarka barkanmu da sake dawowa bayan hutu na minti goma zuwa gare ku don fa'idantar da ku cikin abin da ya shahi sunayen Allah bayan suna na attawab da muka gani yanzu sunan da ke gabanmu shine suna na asubuh muna son mu san wannan sunan tafsilan da kuma tatbika
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullah to eh, yan uwa bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati da tsira ga manzon rahama manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun dawo daga hutun da muka yi insha Allah ta'ala zamu dora akan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala Eh, zamu tashi akan as-subuh Mm, wato idan muka diba wannan suna eh, fa'ulun ne kenan siga ce ta mubalagha wanda asalin eh, wannan eh, fi'ili ya samu asali daga sabaha eh, yasbahu kenan fa'ala yaf'alu ko mm, mithlu fataha yaftahu mm, shine ama in an ce ama ba shekara ba ama ya'umu mm, ya'umu samaku fil ma'i kifi yana iyo a cikin ruwa mm, to asalin wato fi'ilin wanda bai ba a yi masa ƙari ba kenan mm, sannan ana cewa amal sabaha alfarasu wato madda yadaihi fil jari ya mika uh, hannayensa kenan na gaba kenan wajen gudu kenan ma'ana yana gudu kwarai da gaske shi na eh, eh, sabaha yasbahu ko ba haka ba mm, haka yawwa sannan kuma ana kiran shi sabihun kuma ana kiran shi sabuhun Mm, ba subuhun ba sannan ana cewa eh, sabahatin nujumu ay jarat fil falaki wato taurari suna gudu a cikin wato waɗannan hanyoyin nasu mm, Eh, malaman ijaz na ah, wato alqur'ani suke cewa qur'ani sai ya ce wa kullum fi falakin yasbahun yasbahun.
suna Mm, tafiya ne lalle gudu suke yi amma da zaka kalli tafiya sai ka kamar iyo ne suke yi yadda mai iyo ke tafiya sannu sannu Mm.
amma duk da yake suna gudu wanda yake gudu ne mai yawa ina fata an fahimce ni mm, to amma idan an ka zo wajen shi wannan suna na subuh wanda yana nuna tsarkaka Allah subhanahu wataala shi wanda ba sabaha bane daga sabbaha ne mm, shi yasa wasabihati sabha nan ba ana nufin masu tasbihi ba na ana nufin mala'iku masu tafiya kamar suna iyo haka ina fata an fahimce ni Eh, duk da yake yusabbihu na nuna kowa yana tasbihi don Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi da haka can ne suke nuna tasbihi na halittu nan can kuma as-sabihat ba yana nuna tasbihi ba tafiya ce wato kamar abin nan kamar iyo Mm, ko kuma iyon da kansa idan cikin ruwa ne to zaka ga qur'ani yana amfani da wannan eh, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ko ba haka ba haka idan muka duba cikin suratul hadid yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ardi Suratul babu Hadid.
hadid na'am babu Sabbaha.
eh, sabbaha lillahi ma fi samawati wal Wal ardi, ardi mm.
fi'li madina kuma bai kawo ba eh, mimu Baba. Mm, yawa cikin suratul um, Hashr.
hashr sai ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi Mm.
fi'li madina amma ya kawo wa ma Haka.
wa ma fil ardi Mm.
a cikin suratul um, Safi.
Saf ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati Wa ma fi- wa ma fil ardi ko ba haka ba Mm.
Eh, sai zaman to hashar da eh, da safi abinda zai bambanta su eh, aya ta wadda za ta zo baya Eh.
tunda wa huwa al-azizul hakim huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli Min al-kitab ahli ita ko al-kitab.
saf wa huwa al-azizul hakim ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun Mm, Ah, amma idan muka zo game da suratul taghabun da juma'a sai kafi ili mudari'i yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi al malik al quddus al aziz al hakim a cikin suratul juma'a a cikin suratul taghabun at taghabun yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahu al mulku wa lahu al hamdu Wa ala wa huwa ala kulli kulli shay'in qadir Na'am.
sai suka ce ya kawo fi'ili madi don a nuna maka akwai halittun da sun yi mm, ya kawo fi'ili eh, mudari'i don a nuna maka akwai halittun da kenan suna yi ana yi kuma zuwa gaba ma za su yi tunda fi'li mudari'i yufidul hal wal istiqbal Mm.
ko ba haka nan bane Mm.
to wani wuri kuma kafi ilal amr ya kawo eh, fi'il amri dan umurni ne fasabbih bismi rabbikal azim Azim.
yusabbihu lahu eh, eh, sabbih isma rabbikal a'la sabbih isma rabbikal a'la sannan kuma yace yusabbihu lahu eh, ma fis samawati eh, wal ardi wa huwa al azizul hakim a karshen suratul eh, al hashr Mm.
bai ce wa ma fil ardi ba dan ɗaliban ilimin rubi suna eh, cakudawa a tsakankanin waɗannan sannan yace yusabbihu lahu as samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wata qira'a ka tusabbihu يملك له السماوات السبع والأرض ومن فيهن Imam Nafi da Abu Ja'far da Ibn Kathir da Ibn Amir da Shu'ba sun karanta tusabbihu kenan ta untun da jam'u mu'annathu salim na li ghairi al-aqil kaga ana iya mishi amfani da ya'un ana iya amfani da wato ta'un to sannan kuma yusabbihu akwai lokacin da yake da zakkuwa da iskali a cikin wato alqur'ani mai girma ko ba haka ba duk da yake akwai qira'a fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal wal asal akwai yusabbahu lahu fiha bil ghuduwi wal asal imam ibn amir da shuba sun karanta yusabbahu lahu kenan sai zaman to an ce yusabbahu in an ce yusabbihu rijalun shine fa'ilinsa ko ba haka ba in an ce yusabbahu lahuto nan ya kashi akan siga ba sai an nemi shi fa'ili ba ko baka ba ana masa tasbihi to wannan dai a takaice abin da zamu iya cewa sai dai inda yake zakkuwa da iskali a cikin suratul al-fath inda yake cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu to kaga wa tu'azziruhu ku taimaki wannan manzo ku karfafa shi don ba a iya karfafa Allah ko ba haka ba ko ku taimaki addinin Allah ko karfafa addinin Allah litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu sannan kuma nan ma to ku girmama shi ku girmama manzo ko kuma ku girmama Allah subhanahu wataala to wa tusabbihuhu to nan ko mu ce dudda suna nufin Allah tunda tusabbihu ana yi tasbihi ga Allah to amma an ce zuwa ga manzo ko kuma waɗansu a rarraba su tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu na manzo wa tusabbihuhu Allah tunda ba a yi manzo tasbihi waɗansu sun ka ce a'a dukkan su manzo ake nufi ko taimaki manzo ku kuma yi ku karfafe ko karfe shi kuma ku tsarkake shi daga abin da mushrikai suke danganta shi zuwa gare shi domin sun danganta shi da boka da ƙarya da sahiri da kuma mayayaye mafarki duk da yake ba kowa yake hankalta ma wannan ba mai so ya koma cikin alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail aqida risala da aka rubuta a kasar Saudiya a jami'a ta al islamiyya bil madinatul munawwara wani dan kasar ina ganin Pakistan ne in ban manta ba absarul islam bin waqar al islam ya kawo wannan mas'ala din ina fata an fahimce ni to wannan kenan sannan kuma wuri na biyu wanda adda iskali game da wannan fi'ili inda Allah subhanahu wataala ya kawo zancen mala'iku yace wala hum fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun sai ce yusabbihuna al-laila wan nahara kaga yusabbihuna suna yin tasbihi to al-laila ba suna yin madari tasbihi ba su mala'iku don tasbihi ibada ne kuma ibada ba ta sai ga Allah wan nahara kuma ba suna yi ma an-nahara ba yini tasbihi ina fata ana fahimta ta don la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun a ana an shafi maf'ulun bihi yusabbihuna Allah الليل والنهار domin shi الظرف الزمان da الظرف المكان da ma nasba ake masa to an shafi Allah yusabbihuna Allah al-lail wan nahar kina suna ma Allah tasbihi dare da yini duk da yake shi zarfu zaman da zarfu makan kana iya cire nasba ka kawo harful jar harful jarri ko ba haka ba kenan yusabbihuna Allah fil laili wan nahari la yafturun ko fil nahari la yafturun da haka daliban ilimi sai su yi hattara dan ka a ce yusabbihuna al-laila su ce an ce mala'iku suna ma tasbihi suna ma dare tasbihi a'a suna ma Allah tasbihi tasbihi ne dare da rana wannan shine abin da ya shafi wannan suna amma idan muka zo game da alqur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam subuh bai taba zuwa ba kwata kwata a cikin alqur'ani mai girma sai dai cikin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda hadisin ya zo cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa cikin ruku'in sa subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh kaga subuhun Allah tsarkakakke na quddusun tsarkakakke na rabbul malaikati ubangijin mala'iku war ruh kuma da mala'ika Jibril duk da yake na cikin mala'iku amma sai aka kawo shi dan saboda nuna wato matsayinsa wani kuma zai iya cewa to ya za a yi a ce ubangijin mala'iku kuma a ce da jibrilu ai shi na cikin mala'iku kaji cikin hadisi an ka matsala a'a har cikin qur'ani akwai wannan tanazzalul mala'ikatu war ruh mala'iku suna sabka war ruhu da mala'ika jibrilu ina fata an fahimci duk da yake ruh kalma ce tana daukar ma'anoni daban-daban a cikin alqur'ani mai girma kadiba cikin alwudu alwujuhu wan nadha'ir na imamu damaghani kaga ar-ruhu yana zakkuwa annabi isa ar-ruhu yana daukar wa ruhun minhu kenan shi annabi isa ruhi ne mai tsarki daga wajen Allah ruhin sa daga wajen Allah yake duk da yake ba nashi kadai ba amma nan litashrif sannan kuma ruh yana zakwa da malaika jibrilu tanazzalul malaikatu war ruh sannan ar-ruhu tana zakwa da ma'ana ta alqur'ani wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina an kira qur'ani ruh domin yana rayar da rayuka daga shirka da kafirci ya kawo su zuwa ga imani da rashin sabon Allah subhanahu wataala ko daina sabon Allah subhanahu wataala sannan ar-ruh wani lokaci na nufin wahayi ko da ba alqur'ani sani ba domin Allah ya ce ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi sannan ar-ruhu yana nufin rayukan mutane wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila da sauran ma'anonin da kalima take dauka to in an ka ce ko kuma as-subuh kana iya cewa tsarkakakke ko kuma wanda an ka tsarkake quddus tsarkakakke wanda an ka tsarkake don ya ce wani qaddisu lak kuma yusabbihu yana nuna wanda an ka tsarkake kuma dama Allah tsarkakakke na rabbul malaikati ubangijin mala'iku ba su kadai bana an dai kawo su ne amma ubangijin komi ne rabbil alamin war ruhu kuma da mala'ika jibrilu sannan subuh alladhi yunazzahu an kulli su'in shine wanda ake tsarkakewa ga dukkan kone mummuna abu wa ma'ana subuh almubarra'u min naqais shine wanda ya barra ya kubuta daga annaqais tawaya wa shariki da kuma abokin tarayya sannan kuma wa kulli ma la yaliqu bil ilahiyya da duk abin da bai dace ba da wato Allah subhanahu wataala kasancewa sa ubangiji mata bata dace da shi ba da bai dace da shi ba cin abinci bai dace da shi ba bukatuwa zuwa ga halittunsa bai dace da shi ba bacci bai dace da shi ba kuma haka ba duk dai abin da bai dace ba a danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to kaga wannan yana nuna maka ya kamata ka tsarkake Allah subhanahu wata'ala sannan wannan addu'a an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin ta a cikin ruku'i da sujada to sabani wajen malamai to za a hada ta da wasu azkar ko ba za a hada ta ba to da yana cewa subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la duk da yake bihamdihin nan malamai suka ce bai tabbata ba to yanzu ya halatta mutum ya ce subhana rabbil a'la su uku ko kuma su goma da zuwa wata riwaya sannan kuma sai a kara da subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh ko ko a azkarun ne mustaqilla wani lokaci yace subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh wani lokaci yace subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la su uku akwai sabani tsakankanin malamai wasu na ganin ba a hadawa sai dai ayi guda guda wasu na ganin ana iya hada su sai an ce a dauke su matsayin guda guda to lokacin da an ka ce yana sallah wani lokaci ya karanta suratul baqara in ya zo ruku'i yayi tsawon ko kwatankwacin irin abin da yake yi to nan ya zamu yi tunda in ka ce subhan rabbil a'la subhan rabbil a'la subhan rabbil a'la ai sun kai to ko su zaka ci gaba da maimaitawa ko ko subuhun quddus rabbul malaikatu ruhi zaka ci gaba da maimaitawa tsawon iya karatun suratul baqara ko abin da ya kama da ita mas'ala ce fiqhiyya hadithiyya yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam to abin da ya kamata mu ce akan wannan suna na wato as-subuh kenan kuma ba as-sabbuh ba ba a ce as-sabbuh domin sabbuh siga ce ta mubalaga na mai yawan iyo sabaha yasbahu an gane ko subuhun ake cewa to na'am ina ganin muna iya tsayawa akan haka game da abin da ya shafi wannan suna sai suna na gaba alhadi to alhadi ya samo asali ne cikin larabci daga hada yahdi ko ba haka nan bane in an ce hada yahdi kinan ya shiryas hudiya kuma an shiryar da shi hudan shiriya wa hadiyan shiriya hidayatan shiriya istarshada ya shiriya ko ba haka ba sannan kuma wato ana cewa wato hidaya kinan sara ala nahjihi kinan ka tafi akan shirya ta wani hada hudan nabi sallallahu alaihi wasallam ko hadin nabi sallallahu alaihi wasallam ko hidayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko haka ba kuma ce hidayatun nabi sallallahu alaihi wasallam ko hada hadiyahu ai sara ala nahjihi ya tafi akan tafarkinsa shi yasa ake cewa wa khairul huda هدى محمد صلى الله عليه وسلم كو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم sannan ana cewa hada fulanan at-tariqa nan yayi ta'addi zuwa ga maf'ulun bi guda biyu kenan ya shiryar da shi zuwa ga hanya ko kuma hada fulanun ila tariqi ya shiryar da shi zuwa ga hanya ko hada fulanun lit tariqi ba ila tariqi ba ya shirya da shi zuwa ga hanya ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam kaga bai ce ila lillati hiya aqwam ba kenan ya nuna yana ta'addi zuwa ga ila zuwa ga lamun shi yasa akwai wani bincike da ake gabatarwa yanzu a duniya hidayatul qur'an bincike ne kan shiryarwa ta alqur'ani wanda ina ganin ya kai bincike guda ɗari ko guda dubu da aka bayar ga ɗaliban ilimi da dakatira da malamai su gabatar akan alhidaya alqur'aniyya ko kuma ka ganin akwai bincike masu yawa kuma ko al-istinbatat alqur'aniyya ko al-i'jaz alqur'ani zaka iya fitar da bincike fiye da dubu dan mas'aloli ne masu yawa hidayatul qur'an hidayatul qur'an fil aqida hidayatul qur'an fil ibadat hidayatul qur'an fil akhlaq hidayatul qur'an da cikin abubuwa da dama ko ko istinbatat wanda suke da alaka da aqida ko suke da alaka da tarbiyya ko suke da alaka da suluk ko kuma suke da alaka da kaza ko kuma i'jaz ijazul Qur'an wanda ke da alaka da ilimi ko kaza ko kaza ko kaza dai bincike ne mai yawa ko wanda ke da alaka da aqida ko ko dai wanda ke da alaka da adadi na wato wasu abubuwa da sun kazo cikin wato Alqur'ani mai girma idan kuma muka duba zuwa ga ila yana iya ta'addi- hada yana iya ta'addi zuwa ga ila ko ba haka ba Eh, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim cikin fatiha kuma ihdinas siratal Mustaqim.
mustaqim ko ba haka nan bane to amma idan muka dawo zuwa ga alqur'ani eh, da sunna ta annabi muhammad eh, sallallahu alaihi eh, wa alihi wa sallam zamu ga wannan suna eh, eh, kamar wanda ya zo eh, wato eh, hadi wanda yake kina cikin halin raf'a ko eh, ya zo ne wurare guda takwas a cikin alkur'ani mai girma ina fata an fahimce ni na farko a cikin suratul eh, eh, abin nan eh, suratul eh, eh, al-a'raf man yudlilillahu Fala fala hadiya hadiya lahu wa yadhruhum fi tughyanihim Ya'mahun.
ya'mahun sannan kuma a cikin suratul furqan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira sannan kuma a cikin suratul ra'd wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih inma anta munzirun wa likulli qaumin had duk da yake akwai tamkarta wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih qul inna allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab dukkan su a cikin suratul ra'd amma wa wa likulli qaumin had ita ce ta farko ko sannan waccan ita ce za ta zo a tsari na biyu ba in mun ce ta biyu ba ta zo bayan ta kai tsaye ba a'a a gaba take ko ba haka ba eh, sannan kuma eh, suna cewa eh, na gaba eh, eh, shine wajen Allahu nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min haj na gaba kuma alaysa Allahu bikafin abda ko ibadahu ko a qira'ata hamza da kisa'i da khalaf da abu ja'far wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min haj sannan kuma waɗanda duk a cikin suratul zumar sannan kuma eh, eh, na gaba a cikin suratul eh, ghafir yawma tuwalluna mudbirina eh, ma lakum min allahi min asim wa man yudlilillahu eh, fama lahu min had ko ba haka ba Eh, kenan wannan yake nuna eh, eh, wato eh, eh, akwai kuma eh, abin nan a cikin suratul hajji wal ya'lam alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika eh, fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa inna allaha lahadi alladhina amanu lahadi alladhina amanu eh, ila siratin mustaqim ko ba haka ba eh, eh, kenan sai ya zamanto an samu wannan suna ya zo wurare guda eh, takwas a cikin eh, alkur'ani mai girma ko ba haka ba ya zo a wurare guda eh, takwas cikin alkur'ani mai girma guda biyu yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala Eh, na farko inda ya ce wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira na biyu kuma wali ya'lamu alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa inna allaha lahadi alladhina amanu eh, ila siratin mustaqim na'am ko ba haka ba Eh, na takwas shine wanda yazo a cikin suratul ra'd afman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi shuraka asqul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin min alqawl bal zuyyina lil ladhina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil ko wa suddu 'anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min hada a cikin suratul ra'd shine cikin guda takwas guda biyu suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala guda shidda kuma ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nunawa ba Na'am.
ko ba haka ba to abu na eh, gaba game da abin da ya shafi wannan suna na Allah subhanahu wa ta'ala alhadi sun kace huwa alladhi hada khalqahu ila ma'rifatihi Allah ya shiryar da bayin shi zuwa ga so san shi da Allah bai so mu san shi ba da ba za mu san shi ba ko ba haka ba ta fuskar turo manzanni da littattafai eh, da kuma annabawa eh, ila ma'rifatihi wa rububiyyatihi da sanin rububiyyar shi shine ubangiji kuma shine abin bauta kuma shine wanda yake makadaici a cikin sifofinsa da zatinsa da ayyukansa ko ba haka ba da sunayensa wa huwa alladhi hada ibadahu ila siratihi almustaqim shi ya shirya da bayin shi zuwa ga hanya madaidaiciya bi inzalil kutubi eh, ta fuskar ya sabkar da littattafai eh, wa irsalin rusuli kuma ya turo eh, manzanni wa huwa alladhi hada sa'iral khalqi shine ya shirya da bayi eh, dukkan bayi nan ba ana nufin sashen bayi ba dukkan su min alhayawani don kalmar ta sa'ir wani lokaci tana nufin sashe wani lokacin sa'ir tana nufin gaba ɗaya to nan sa'ir al-khalq dukkan halittu min al-hayawani na daga dabbobi ila masalih ya zuwa ga maslahar su abinda za su ce amfane su ko kuma da abinda zai cutar da su su guje shi wa alhamaha kaifa tatlubu rizq ya cusa mata ya sanya musu kamar yadda suke neman arziki su dabbobin kenan wa kaifa tattaqil madar yadda take neman kariya ko gudun abinda zai cutar da ita wal mahalika da abinda zai halakar da ita qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada Allah shi yabba komai halitta sama ana ya bashi irin yadda ya kamata ya kasance ya halicce shi thumma hada sannan ya shiryar da shi zuwa ga maslaharsa to amma game da wannan sunan Allah subhanahu wa ta'ala na alhadi eh suke cewa wato game da mutane da aljannu kala biyu ne akwai alhidaya al'amma akwai alhidaya al-khassa hidaya al'amma banda waccan ta halittu shiryar da su nan game da mutane da aljannu alhidaya al'amma shine hidaya wadda ta shafi kowa da kowa to nan ana nufin albayan bayani ake nufi da ita misali ai maka bayani to an shiryar da kai to wannan kowa da mumini da kafiri ta shafe su shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura kaga inna hadainahu sabil mun yi mishi bayanin hanyoyi ba Allah ya shirya da dan adam ba da haka nan da ba a samu kafiri ba dole ka shirye ku yawa wa hadainahu najidain mun shirya da shi hanyoyi guda biyu duk da kalma ta annajdu tana nufin tudu wani lokaci najd tana nufin wuraren da akwai tudu kamar yanzu a cikin kasar saudiya biladu najd wuraren da akwai wato tudu kenan ko tudun ko tudanni tudun raire ko tudun dutse najd biladu najd inda sheikh muhammad bin abdul wahab ya ya fito kenan biladu najd ko ba haka ba sannan an najdain na ana nufin hanyoyi guda biyu ba tudu guda biyu ba ka wani ya tudu ya ce Allah ya shiryar da shi to nan dai hadaina hunan Allah ya nufin mu yi musu bayani shi ya sama samudawa Allah cewa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda kaga mun shiryar da su ba ana nufin mun aza su hidaya tawfiqiyya ba a hidaya bayaniya an yi musu bayani amma akwai hidaya al-khassa ita ce tawfiqi an gane ko shi yasa cikin alkur'ani zaka ga Allah ya kore hidaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da ita gare shi to wanda ya kore mishi ita ce khassa wanda ya tabbatar mishi ita ce amma wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kaga ni kai kana shirye zuwa ga hanyar take madaidaiciya kuma ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba kai kake shirye da wanda ka so ba a'a nan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ai wa innaka latahdi nasa an shafi maf'ul bihi kana bayyana musu hanya amma innaka la tahdi man ahbabta ba kai kake shirye suwa ba hidaya ta tawfiki ka aza ka dora shi bisa ga addinin musulunci Allah ne yake shiryar da wanda ya so wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah ba zai batar da mutane ba ba'da idh hadahum bayan mi bayan yayi musu bayani dan nan ba ana rufin bayan Allah ya dora su bisa ga gaskiya ba ina fata an fahimce ni to sannan kuma ko Qur'ani sai kaji an ce hudan lil muttaqina shari'a ne ga masu jin tsoron Allah wani lokaci a ce hudan lin nasi shari'a ne ga mutane to hudan lin nasi bayani ne ga mutane musulmi da kafiri amma hudan lil muttaqina shari'a ne ga masu jin tsoron Allah waɗanda suka kama wannan hanyar as-sa'irina ila taqwa waɗanda suka koma zuwa ga tsoron Allah subhanahu wataala dan haka sai kai hattara in kaga wannan kalma ta hidaya ka san yadda zaka mu'amala da ita a cikin alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma bayanai na malamai ina fata an fahimce ni sai sunan alhadi bai taba zuwa ba cikin alkur'ani da alif wallam alhadi babu cikin alkur'ani sai dai zamanto ko hadin ko hadiya ko hadiyan amma babu alhadi a cikin alkur'ani mai girma to wannan shi ne abinda zamu iya cewa akan sunan Allah subhanahu wataala alhadi kuma sai mu je zuwa ga wato sunayenmu da suka yi muna saura wallahu ta'ala a'lam na'am aka kallahu bayan wannan dogon zango da an ka shahi na'am sai kuma abin da ya shafi akwai wasu sunaye wa'anda zaka ga ana yawan kawo su amma wasu malamai suna cewa ba su zo ba na'am kama suna na aljalil na'am to idan muka ɗauka shi suna na aljalil muna iya koma cikin larabci kafin mu dawo cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin nan suna cewa jalla ya jullu jululan ina fata an fahimce ni wato ya anka ce jalla ya jullu kenan ya fulu ne ko tunda ya jullu anka ce ba a ce ya jullu ba ko ya jallu sai anka ce jalan kuma an gane ko shine ya anka ce jalan an mautinihi kenan ya bar wurin shi an fahimce ni jalla an mautinihi ya bar garin shi wa jalla min watanihi ya bar kasarsa zala kenan sannan jalla shay'u an gane ko jallan jalla shay'a jallan akhadha jullahu ya dauki mafi yawancin abubuwa ya an ce jalla shay'a kina ma'ana ya dauki mafi yawancin abubuwa sannan jalla dabbata albasa hal jalla wato akwai wani surar ga ko tsumma da ake sa ma dabba ma tughatta bihi an gane ko wanda ake rufe dabba da sai a ce jalla dabbata sannan kuma ana cewa jalla wato aljillata an gane ko na albar warrausu kenan nan jallal jillata jama'a ya tattara turusu turusu shine kashin dabba inji malaman zauri suke cewa turusu wal taqataha ya hada ta sai a ce jallal jillata sannan ana cewa jallati dabbatu an gane ko in an ce jallati dabbatu kenan ana nufin wato shine ta mu'amala da alba'ar shine turusu ina fata an fahimce ni wato wannan kashin nata sannan kuma shi al ana cewa aljallatu ana cewa aljillatu ana cewa aljullatu kenan kashin dabba ko kuma ana nufin wato abin da yake da alaka da 'ya'yan itace an ce kuffa kamar wani dan kwando karami wanda ake sawar wato abinci a cikinsa kamar a ce 'ya'yan itace to duka ana kiran shi aljallatu ko aljillatu ko aljullatu ko a kira shi kuma aljillatu ko aljallatu ko aljullatu ana nufin turoso ko mu ce kashin dabba ina fata an fahimce ni sannan kuma jalla shay'u alaihi kinan jarrahu jalla shay'u alaihi abu ya jawo mishi wata matsala ina fata an fahimce ni to ana cewa kuma jalla ya jillu ba jalla ya jullu ba kenan ya fi'ilu na wanga to shi kuma ana cewa jalalan wa jalalatan azuma abu ya girma an gane ko fa huwa jallun ana cewa shi wannan abin mai daraja ne jam'in shi kuma ana cewa julal ina fata an fahimci ni to aljalilu daga nan aka samu shi kenan jalla ya jillu fa huwa jalilun ina fata an fahimci ni jam'in jalil sai a ce ajillatun mutane masu daraja kuma a ce ajillau masu daraja kuma a ce ajilalu mutane masu daraja ina fata an fahimci ni sannan kuma ana cewa jalla ana nufin jalla ya jillu a sanna ma'ana ya ya tsufa sannan ana cewa jalla wato ya ya ɗaukaka ina fata an fahimci ni wa jalla anhu ma'ana ya yaye mishi abu ko ba haka bane jalla anhu shay'a kina abu ya bayyana gare shi ko ya yaye mishi sannan ana cewa jalla ya jillu an mautinihi bayan ma ana cewa jalla ya jillu an mautinihi kuma ana cewa jalla ya jillu an mautinihi ai jala an gane ko ya bar wannan garin kenan jalla ya jullu julunan sai a ce kamar jala ya julu ya bar wannan wuri yawa shi yasa ake cewa walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la'azzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati azabun nar to wannan shine abin da ya shafi yaren larabci game da wannan suna amma malamai suke cewa bai tabbata suna ne na Allah ba sai dai sifa ta ɗaukaka ta tabbata sifa ce ta Allah tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram ko ba haka ba don haka dai sifa ce ta ubangiji amma babu sunan Allah aljalilu kamar yadda malamai sun ka ce wallahu ta'ala a'lam na'am sai kuma malam sunana an-nur an-nur to annur shi ya samu asiri daga haske daga nawara yunawwiru tanwiran ya haskakar da abu duk da kalmomi ne yanzu tura suna amfani da su don yakar kasashen musulmi ta fuskar aqida su da ɗabi'o'in su sai a ce za a yi tanwir ma'ana za a haskakar da hankalin mu mu da adda qur'ani ba mu haskakar da kafirai ba za su haska mu za su haska mu na mi za su koya mu da dan luwadi da maɗigo da shirka da shan giya zai waye muna kai shi kawo muna haske wani haske zai kawo muna duhuna muna za mu kawo mishi hasken imani kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur ko at-tanwir ko at-tatwir wai za a tatwirin mu akai mu gaba akai mu gaba wajen luwadi a yayin dai wannan cigaba ne ai ba mu son shi ina fata an fahimce ni to kalmomi da wanda an da ana amfani da sunoni at-tanwir ko at-tatwir ko at-tahdir a maida mu wayayen mutane to wannan babu wani wayarwa wanda za a yi muna in dai don a saba ma Allah subhanahu wataala ne wannan tambada ce amma dan a kera wani abu wanda duniya za su amfana da shi to wannan cigaba ne mu ba za mu ce ba cigaba bane amma wanda ya shafi jikin dan adam to dan haka dai wannan ba suna ne na Allah ba annuru babu wani nassi wanda ya tabbata cewa suna ne na Allah subhanahu wataala duk da yake akwai aya Allahu nuru samawati wal ard to nan malamai suke cewa nan ba ana nufin suna ne na Allah ba nan Allahu munawwir ne labari ne ake ba so ba duk abinda an ka bada labari bai take tabbata suna ko sifa Eh, nan ana nufin munawwiru Allah ki shine mai haskakawa eh, sammai da kasai domin da hasken Allah ne suke haskaka ko ta fuskar abinda Allah ya halitta na rana ko abinda ya kama da haka amma dai ba ana nufin suna ne daga cikin sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala ba jam'in nur sun ka ce anwar ina fata an fushi ne to kaga da Hausa kuma babu jam'in haske haskuna ko to dan dai dai ban zai sani ba dai sai an tambayi majama'an loga na Hausa
haskaye ko haskoki ya yi kyasi da wani wani wata kalma sai a yi kyasi to da dan haka bai tabbata suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba. na'am aka rauka Allah mi za ku ce game da arrafi to shi ma arrafi'u daga rafa'a eh, yarfa'u ne ana cewa rafa alƙaumu raf'an an gane ko to nan bai ta'addi kenan mutane sun tashi sun yi nisa sun yi balaguro mai isa as'adu fil bilad ma'ana sun eh, eh, yi balaguro mai tsawo ina fata an fahimci ne lazimi na rafa alqaum nan ba ana nufin rafa alqaum ba to kuma ana cewa rafa al-ba'iru fi sayrihi ai asra'a nan ba shi ma ba muta'addi bane lazimi na ba- eh, raƙumi yayi gaggawa a cikin tafiyarsa sannan ana cewa rafa ash-shay'a raf'an to ya daukakar da abu ana cewa kuma rifa'an raf'an wa rifa'an a'lahu ya daukakar da shi sannan ana cewa rafa'a an shay'i ai kaffa anhu ya kafe daga gare shi sannan ana cewa rufi alahu basaruhu rufi alahu in an ce rufi alahu absarahu min ba'idin abinda ka gani daga nesa kama an dauke maka shamaki ka gan shi sannan ana cewa rafa'a yarfa'u kuma ana cewa rafu'a yarfu'u shi ko fa'ula yaf'ulu kenan ya daukaka ko ba haka nan bane to wannan shi ne asalin sa eh, kuma ana cewa rafu'a yarfu'u sai a ce wato rafa'atan ya samu daukaka sara jahira sauti wani lokacin in yana da sauti mai karfi sai a ce rafu'a kaga ba nan abin gaba sannan ana cewa rafa'a thawbu an gane ko eh, rafa'a eh, athawbu an gane ko wato raqqa tuwahi sun yi laushi ina fata an fahimce ni sannan ana cewa rafu'a fulanun rif'atan an gane ko wara eh, wato eh, rifa'atan shine daukaka irtafa'a qadaruhu ya daukaka sannan ana cewa rafu'a fi hasabihi ya samu daukaka a cikin dangantakar saki dan mutum ne wanda yake rafi' mai daukakar daraja ko ba haka ba ar-rafi' to amma suna ar-rafi'u eh, wannan na ar-rafi' suna kawo shi ne amma bai tabbata ba a cikin wani hadisi ingantacce kuma babu shi a cikin alkur'ani a matsayin sunan Allah subhanahu wa ta'ala wala aka zana mu da abdurrafi'u sai a canza babu laifi tunda bai tabbata ba a cikin nasu shi yasa kafin ka sama danka suna ko da wanda yake da alaka ne da Allah kuma wanda bai da alaka da Allah misali tunda mun ce abdu wani abdu wani shine mai alaka da Allah kai tsaye ya kamata kai tambaya saboda muna zamanin da wani ya ji sunan wani balarabe bai sani ba kirista bane kirista ne ko ko wani dan babban dan kwallo ne ko wani mashahudin mawaki ne kawai sai ya dauko sunan ya watsa bai san abin nan ba dan haka a rinka tambaya ko ma a tambayi waɗanda suka san ma'anar suna in ya tabbata sai a saka in kuma bai tabbata ba sai a bari akwai suna wanda yake mafi ɗaukaka wanda an ga danganta zuwa ga Allah eh, akwai suna wanda yake kuma ma- ma- ma- maɗaukaki ne ba mafi ɗaukaka ba sunan an- sunayen annabawa da abin da ya kama da haka sai kuma akwai su- suna wanda yake eh, jaiz bai da wata ɗaukaka amma in kasa shi ne ba a cewa kai laifi sai kuma suna wanda yake mamnu wanda an hana shi ina fata an fahimce ni kenan kawai sai a cire abdu a sai ana mai rafi'u eh, a sa mai Muhammad Rafi ko kuma a sa Abdul Halim ko Abdul Hakim ko Abdullahi ko Abdulrahman ko abin da ya kama da haka sunaye da suka tabbata to sai kuma al-mu'izz na'am to suna Allah da almu'izzu da almuzillu eh, azallahu asalin azalla shine ya kaskantar da shi daga zalla ya zullu ne ko zalla ya zillu afwan kenan fa'ala yaf'ilu ne kenan ya zillu yaf'ilu sai a ce zullan ana cewa zullan shine kaskanci wa zillatan wa mazallatan zillatan kaskanci mazallatan kaskanci to sai a yi tad'ifin shi eh, ana kira zalla da'ufa yayi rauni wa hana ma'ana yayi rauni ko ko ya zamanto abun da bai da daraja to fa huwa zalilun abin da yake kaskantacce ana kiran shi azillau kaskantattu azillatan kuma kaskantattu azillatin alal mu'minina ana nufin ba kaskantattu ba nan masu yin sauki ga mu'minnai ko ba ka ba Mm, kankan da kai yawwa to sai a ce musu azillau ko azilla ko zilalun sannan ana cewa zallalahu yayi kankan da kai gare shi ko yayi sauki gare shi khada alahu ina fatan an fahimce ni na'am sannan kuma ana cewa zallati dabbatu ai sahulat Ka- dabba ya an ce zallatu nan ba ana nufin ta yi kaskanci ba ma'ana ta horu ta zama to tana da sau- sauƙin Ba- ba jayuwa his- In- fitsa- babu fitsa- fitsa kuma in an ja ta ba ta cizo kuma ba ta halbi Eh, ko ba haka ba Eh, huwa alladhi ja'ala lakum al-arda zalulan Allah ne ya hore muku ƙasa ko ba haka ba wa zallalna halahum dabbobi Allah ce mun hore musu su Ina ya gudu.
eh sai kaga eh, bahilla ce ko mu ce makiyayi guda ba dole ba sai ba fulatani yana gaban saniya ɗari biyar ko dubu Ko suna amma bin shi.
suna bin shi guda ta fi karfin mutum ko ba haka ba Eh.
amma kuma ɗari biyar suna biyan eh, bayan mutum guda horewa ce ta Allah subhanahu wataala in ba dan horewa ta Allah ba saniya guda sai ta halaka mutum talatin ko fiye ma da haka ko ba haka ba Mm, haka.
eh, da dabbobi dai gaba ɗaya waɗanda ake ciyo to don haka dai daga nan aka samu wannan al-muzillu shine mai kaskantawa amma ba sunan Allah subhanahu wa ta'ala azalla na kina an ƙara mishi kamar alhamza tun da zalla ya kaskanta azallahu ya kaskantar da shi Mm, to don haka bai daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala mm. da shi da almu'izz almu'izzu to shi ko eh, almu'izzu daga al'azizu na kamar da muka faɗa mabuwayi akwai azza ya azzu akwai azza ya izzu akwai azza ya uzzu shi kuma eh, ya buwaya to a azzahu ya Buwayar.
eh, ya buwayar da shi ina fata an fahimci ni shi yasa zo fi alqur'ani wa azzani fil khitab ai ghalaban ya rinjaye ni to dan haka waɗannan ba sunaye ne na Allah subhanahu wataala ba duk da yake ya zo a cikin alqur'ani qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha kaga tu'izzu sai sun kai istinbatin sifata almu'izzu to wa tudhillu man tasha kuma kana kaskantar da wanda ka so to duka waɗannan ba sunaye ne na Allah ba hakikatan abu fi'illai ne sun ka zo amma ba a ciratar da suna sai dai a kawo su min babil ikhbar a ce Allahu muzillun man yasha sannan kuma Allahu mu'izzun man yasha min babil ikhbar amma ba mu maida su sifa ba ko suna in ba sun tabbata a cikin nasi ba na'am yawa sai suna na alhakam الحكم شي دام ابن بيان سا آه، يا زو افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا يا زو آه، شن wani Allah zan doka hakaman mai hukunci tukinan sai a tabbatar da shi ga Allah tunda an kore shi ga wani Allah subhanahu wataala duk da yake kuma آه، wani lokaci alhakam yana nufin mai hukunci ba Allah ba آه، wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha na ana nufin ƴan adam masu yin hukunci Mm. to sai kuma as-sabur as-sabur shi ma suna kawo shi eh, duk da yake daga sabara yasbiru ne yayi hakuri Ah, eh, akwai ah, nasoshi da suke nuna Allah subhanahu wataala eh, mai hakuri ne kamar hadisi na Abu Musa al-Ash'ari wanda ya zo cikin Sahih al-Bukhari da Muslim eh, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace eh, eh, ma ahada asbar ala adan sami'ahu min Allah babu wanda adda hankuri ga eh, cutar wanda yake ji daga Allah subhanahu wataala eh, azza wa jalla wanda yake azza ya buwaya wa jalla ya dukaka yad'unahu eh, eh, eh, lahu waladan eh, suna kira yau Allah da wa huwa eh, yu'afihim Allah yana ba su lafiya su ce Allah yana da kaga wannan magana ce wadda ta yi muni tunda Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda wa yarzuquhum kuma Allah subhanahu wataala Yana ya arzikta su to duk da yake wannan ya tabbata fi'ili ne kuma a matsayin sifa min babil ikhbar ana iya bada shi amma eh, iya bincike na har yanzu ban cimma wata aya ba ko wani hadisi ingantacce wanda ya ce eh, akwai suna Allah subhanahu wataala as-sabur Mm.
wallahu ta'ala alam sai kuma almughith al-mughith ya samu asali ne da daga wato al-ghayth yana ɗaukar taimako kuma al-ghayth yana ɗaukar ruwa wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu kaga ruwa wani nau'i ne na taimako ko ko al-ghawth taimako Mm.
ko ba haka ba eh, ana cewa eh, ghathahu eh, ko ba haka ba eh, ya taimake shi eh, idan muka duba wato a cikin yaren larabci zaka cewa eh, ghasahu ya ghusuhu ghasahu ya ghusuhu kenan fa'ala yaf'ulu ne sai a ce ghausan ghasahu Allahu ghausan Allah ya taimake shi amma a ghasahu ya taimake shi ko ba haka ba kenan ba dole sai an ƙara alhamza ba eh, ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana da littafi ghasatul lahfan Mm.
taimakon wanda yake ya shiga cikin matsaloli ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ya ce wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di Ma ma qanatu wa qanatu yashfa'u akwai kuma wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha a qira'ata Hamza da Kisa'i da Khalaf da Abu Amr da Yaqub da Ibn Kathir sun karanta yunzilu al-ghaytha ko ba haka ba yake sabkar wato wancan yunzilu daga nazzala yunzilu tanzilan yunzilu kuma daga anzala yunzilu inzalan Mm.
dukkan su wato ruba'ina Eh, to kaga waɗannan eh, an sa eh, amma al-mughith ya tabbata a cikin sunan Allah subhanahu wataala ya tabbata sunan Allah subhanahu wataala kenan cikin sunayen Allah subhanahu wataala ko cikin alqur'ani ko cikin hadisi babu shi amma min babil ikhbar ana iya cewa Allahu eh, mughithun Allah mai taimako na min babil ikhbar ba wai a sanya ma Allah suna ba ko matsayin sifa tun da ba tabbata ba a cikin alqur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantatta
akan wakil ko akwai wasu sunaye wa'anda ake kawo su ma ba su inganta ba to eh, ana iya samun waɗansu sunaye waɗanda zaka iya samun su musamman cikin hadithin nan wanda eh, ya zo cikin sunan na Ibn Majah da kuma sunan Abu Dawud.
Tirmidhi eh, wanda anka kawo sunayen Allah subhanahu wa ta'ala eh, an kai Ɗari ba ɗai.
sabdukin su ɗari ba ɗai malamai sun da'afar da wannan wasu na ganin kamar mudraj ne kamar an kawo shi ne cikin maganar rawi ba magana ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ko ba haka ba amma ya tabbata cewa Allah yana da sunaye 99 ɗari ba ɗai kuma mun ce ba su kaɗai bane nan yana magana waɗansu daga cikin su tunda ya ce man ahsaha da khalal janna amma ya kawo cikin hadisi wancan na abin nan eh, as'aluka bi kulli ismin huwa Huwa lak laka.
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك كذا أكو سنة عندما باب وندي سنسو سي الله كنا ودي كنا باوي دري با إيكو بغني كوي الله سبحانه وتعالى eh, yake da su sunayen suna da yawa in sun tabbata cikin alkur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ingantatta sai a tabbatar da su amma wanda bai tabbata ba to wannan kuma ba za a tabbatar da shi ba to idan muka duba kaga zaka ga suna kawo ar-rashidu ko ar-rashidu to irin waɗannan sunaye ba su tabbata ba babu nasin da tabbatar da cewa rashid lalle Allah shi ke shiryar da bayi ko ba haka ba amma ya tabbata suna shine ba za a samu nasi ba wanda za a cewa eh, ya tabbatar da wannan za ga ma ibnul qayyim ya kawo wadansu sunaye daga cikin su eh, irin waɗannan sunayen wa huwa kaza wa huwa kaza wa huwa saburu eh, ala azamini to amma waɗannan sunayen da ibnul qayyim ya kawo a cikin nuniya ya kawo su ne min babil ikhbar kama Allah yana siffantuwa da kaza yana siffantuwa da kaza min babil ikhbar ba wai ya tabbatar da sunaye ne na Allah ba tunda irin wannan dole sai an samu nassin da ya tabbatar da su in an samu nassin da ya tabbatar da su babu wata eh, jayayya daga cikin su kaga kuma albaru duk da yake akwai albarru innahu huwal barrur rahim kuma eh, asalin shi daga larabci kaga barra eh, ya barru ko barra ya birru mai- mai- ana yi masa kasara amma duk da yake fatha ita ce ta fi shahara Shahara, to kaga wannan bai ce- bai tabbata ba sunan Allah albaru kuma suna kawo shi to kaga da aljalilu shi ma suna kawo shi cikin wannan hadisin duka an kawo waɗannan sunayen albaru da aljalil sannan sun kawo almajidu an gane ko daga maja da yamjudu amma babu eh, almajidu cikin sunayen Allah sai dai almajid ko ba haka ba innahu hamidun majid a cikin suratul hud sannan suna kawo alwajidu in an kawo alwajidu eh, kamar ana nufin eh, asalin daga waje da ni shine ya samu alwajidu to Allah ya samu mi ya samu mutane akan wani abu komi kaga alwajidu bai tabbata sunan Allah ba ko ko a ce Allah mawjud to an ce mawjud akwai Allah ba ana nufin akwai wanda ya samar da Allah ba a ana nufin Allah akwai shi ina fata an fahimce ni bai daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ko sifofinsa sannan kamar alwali akwai alwaliyu akwai almaula daga waliya yali ko Eh, amma kuma babu alwali ina fata an fince ni suna na Allah subhanahu wataala wanda kalma ce ana amfani da ita galibi wajen alwali eh, wa- mutumin da an kaba ikon wata jiha a wancan lokaci na'am da ar-rashidu ya zo cikin wannan hadisin wanda mun ce shi ma bai inganta ba da kuma al-burhan eh, ko ba haka ba al-burhan eh, eh, ba bai tabbata suna ne na Allah subhanahu wataala ba al-burhan daga barhana yubarhin ko barhanatan ya kafa hujja da dalili amma sifa ce ta al-qur'ani ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina Mubina.
qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga ubangijin ku al-qur'ani sai zamanto kenan ta zamanto sifa ce daga cikin sifofin Allah amma ba suna bane daga cikin sunayen Allah Na'am.
amma kuma in mun ce qad ja'akum burhanun min rabbikum ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai zaman to kenan ba sifa bace ta Allah subhanahu wa ta'ala na'am sannan akwai almubdi'u da almu'idu suna kawo shi a cikin sun zo cikin wannan hadisin da anka kawo wanda muka ce bai inganta ba bai daga cikin sunayen Allah sai dai cikin sifofi tunda ya ce innahu huwa yubdi'u wa Wa yu'idu.
yu'idu kenan yubdi'u al-khalqa wa yu'iduhu Allah shi yake kagar halitta kuma ya sake mayar da ita amma ba suna bane daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ko sifofinsa sannan kuma al-ba'ithu ko ba haka ba al-ba'ithu daga ba'atha ne ya ba'athu shi ko al-mubdi'u daga abda'a yubdi'u ko ba haka ba al-mu'idu daga a'ada yu'idu fa huwa mu'idun to shi kuma al-ba'ithu daga ba'atha ya ba'athu yana tayarwa to lalle ya tabbata a cikin alqur'ani Allah ya turo manzanni wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula kuma Allah zai tayar da mutane daga karbubin rasu wa anna Allah ya ba'athu man fil Man fil qubur qubur.
amma bai tabbata ba suna eh, a cikin hadisi ingantacce tunda wanga hadisi mun ce da'ifi ne an kawo shi eh, wan- wannan suna daga ciki kuma akwai sunan ash-shadidu daga shadda ya shuddu shine ya daura abu ko ko ya karfafa shi idan qawwa shay'a to shi ma bai tabbata ba sunaye daga cikin eh, sunayen Allah subhanahu wataala an kashi cikin wannan hadisi Allah mai tsanani lalle eh, wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi Ala ala dhulmihim dhulmihim wa inna rabbaka shadidul la shadidul iqab to kaga nan shadidul iqab yazo eh, sai zaman to sifa ce amma ba suna ne na Allah subhanahu wataala ba kuma shin za a kawo shi shi kadai don sunayen da suke da kishiyoyi ana cewa ba a kawo sai an kawo kishiyar su tunda ya ce wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab ya nuna yana da gafara yana tsanantawa mai mai gafara ne ga wanda ya tuba ya kiyaye hushinsa mai kuma azaba ne ga wanda ya keta hurminsa ya saba masa ba tare da ya tuba ba to akwai kuma ad-dar da an-nafi kaga darra ya durru ake cewa ya cutas annafi kuma daga nafa'a yanfa'u to su ma kamar Allah shine ke bada amfani kuma shi ke kawo abin da zai cutar su duk da ke ba a cewa Allah yana cutarwa ko ba haka ba a'a abin da ke iya cutarwa halitta ne na ubangiji kuma yayi haka don hikima don ya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan muna jarraba ku da sharri ba ana nufin Allah yana aikata alkhairi ba a'a muna jarraba ku da abin da yake bukatar ku yi hakuri domin abin da ke cutar da kai na bukatar kai hakuri ka samu lada abin da kuma kake so to kuma yana bukatar ka gode ma Allah ka samu lada to kaga nan ba ana nufin Allah yana cutarwa ba amma dai har yanzu ba mu samu nassi ba ingantacce wanda ya tabbatar da sunan Allah ko sifa ta Allah ad-daru da an-nafi sannan suna kawowar alwaki mai ba da kariya duk da yake Allah shi yake ba da kariya amma bai tabbata ba suna ko sifa na Allah sai dai min babu ikhbar kamar da muke cewa Allahu huwal waqi min jami'i al-ma'atib Allah shi yake ba da kariya ga dukkan abin da zai halakarwa sannan suna kawo al-khafidu ar-rafi'u alkhafidu mai yin kasa kasa da abu arrafi'u mai daukakarwa duk da yake kiyama ma Allah ya kira ta khafidatun rafi'a za ta daukakar da wadansu mutane masu imani khafidatun za ta kaskantar da wadansu mutane mushrikai da kafirai da masu sabo mai yawa rafi'a za ta daukar da kuma masu imani da wadanda suka guji sabon Allah subhanahu wataala ina fata ana fahimta ta to da haka dai babu suna arrafi'u ko alkhafidu arrafi'u daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala ko sifofinsa sun zo da cikin wannan hadisi da'ifi sai almu'izzu almudhillu mun kawo su an kawo su a ciki su ba muce su tabbata ba sai almuqsitu ko ba haka ba daga adalci aqsata yuqsitu iqsatan inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci Allah mai adalci ne an ce qa'iman bil qist amma babu nassi wanda ya tabbatar da cewa al muqsitu yana daga cikin sunayen Allah ko sifofin Allah subhanahu wataala sannan sai kuma al qa'im da suka kawo mun ce shi kuma ya zo a cikin القرآن قائما بالقسط صفة تألا ما يسيوا أدرتي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ما يسيوا أكن أبو بوا أما يتبت القائم سوناني توانا بذاءة سونا بني سيدا أدوكيش مسئين صفة لك تكن صفوفين الله سبحانه وتعالى كوكما أدوكيش سوناني الله تندا يافتيش أتكن القرآن ميكرما كوبا كبا سي الدائم shi kuma alqa'imu daga qama ya qumu ne shi kuma adda'imu daga dama ya dumu ne to kuma babu sunan Allah adda'imu lalle lalle Allah shine mai tabbatuwa har abada yana nan amma babu sunan Allah adda'imu sai ka iske cikin laraba akwai abdul da'im kuma ba laraba kadai ba zaka iske ma mutane suna saka wannan suna ko ba haka ba sai kuma daga ciki a cikin wannan hadisin akwai al-fatir alfatiru wanda kuma suna kawo shi kamar daga cikin suna Allah lalle Allah subhanahu wataala shine kage halittar samai da kasai ko haka ba annabi Ibrahim yake cewa inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa ko ba haka ba sunana alfatir ismul fa'il ne daga fatara yafturu fa'ala yaf'ulu ko ba haka ba to yana da an ce fatara yafturu wani lokacin ana nufin ya ci abincin safe ya karya kinan sannan kuma ana cewa fatara yafturu ma'ana ya bude baki malam bahaushe ce ya bude baki kaga da larabawa su cewa fataha fammahu ana nufin ya bude baki irin na azumi ga aitar jamal harfiya sannan kuma ana cewa fatara yafturu ya kage halitta abu ina fata an fince ni amma aftara kuma ya bude baki sannan fattara ya ba mai bude mai wanda ya azumi ya bude bakin sa yawwa mun fattara sa'iman to amma dai al-fatiru alhamdulillah fatiris samawati wal ard to nan kaga ya tabbata suna ne na Allah subhanahu wataala a cikin wannan sura amma kuma a cikin wannan hadisi da an ka kawo shi hadisin bai inganta ba ina fata ana fahimta ta sannan kuma sai as-sami'u wanda kuma babu wani nasi ya zo cikin wannan hadisi wanda yake da'ifi ne bai inganta ba amma kuma as-sami'u ya tabbata sunan Allah subhanahu wataala kuma sifa ce ta Allah subhanahu wataala yawa sai al-muhyi da al-mumitu shi ma suna ya zo cikin wannan hadisin da muka ce da'ifi ne amma bai tabbata ba suna ne ko sifa ta Allah subhanahu wataala lalle ya ce wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilafu al-layli wan nahar afala taqilun a cikin suratul mu'minun amma al-muhyi a matsayin suna bai zo ba dan haka ba za a tabbatar da shi ba sai an samu nassi wanda yake ingantacce daga ahya yuhyi ihya'an shine almuhyi shi ko sami'a yasma'u ko as-sami' shi ko almumitu amata yumitu dan haka fi'lan sun sun zo shi amma as-sami'u ya tabbata amma al-muhyi da al-mumitu bai tabbata ba na'am sai almani'u mai hanawa daga mana a yamna'u ismul fa'il ya zo cikin wannan hadisi amma kuma bai tabbata ba ne suna na Allah almani'u ko ba haka ba Mm.
Eh, sai aljami'u shi kuma wanda ya zo cikin suratul um, suratul ali imran rabbana innaka Jami'un jami'un nas liyawmin la rayba fihi ya tabbata a cikin wannan sura a matsayin suna ko sifa na Allah amma kuma cikin wannan hadisi da ya zo bai inganta ba sai al-abadu eh, na tuttut in ji malaman zauri al'abadu tuttut ne kenan na gaba ɗai bai tabbata ba al'abadu sunan Allah duk da yake khalidi na fiha abadan ya zo a cikin alkur'ani a wurare daban-daban Mm.
sai al'alimu masani wanda kuma can mun yi zancen shi ya zo cikin alkur'ani alimul ghaibi wa shahadatil kabirul muta'al ko ba haka ba Eh, sai wato as-sadiqu shine mai gaskiya lalle Allah mai gaskiya ne amma bai tabbata ba eh, a cikin wani nasi as-sadiqu Allah mai gaskiya Eh, ko ba haka ba to sannan kuma annur mun faɗa shi ma bai tabbata ba suna na Allah eh, duk da yake ya zo cikin wannan hadisi mun ce hadisin bai inganta ba almuniru eh, shi ma eh, wa qamaran munira ko ba haka ba al- eh, eh, eh, Allah ya kira eh, wato eh, abin nan malaman balaga ta alkur'ani suke cewa Allah ya kira eh, wata mai haske eh, tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira kaga nan wata ne ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba sannan ya kira eh, rana wa ja'alna sirajan wahaja wahaja an kira rana eh, fitila mai haske to amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sai an ka kira shi eh, ita rana ba a ce mata muniran ba shi ko wata ba a ce mishi wahajan ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai an kada mai guda biyu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira kaga an ka bashi sirajan na rana kuma an ka bashi muniran na wata kenan shi yana dauke da haske irin na rana yana dauke da haske irin na wata amma ba haske ba irin kyalkyalniya ba a iya kallon shi kuma a iya zuwa kusan shi a'a haske irin wanda yake haskakawa na imani ko ba haka ba dan kan wani ya zo ya ce eh, abin nan sai attamu cikakke duk da yake kalma ta tamma yatimmu eh, ta zo cikin yaren larabci kuma ana cewa tamma yatimmu sai a ce wato timmun kuma a ce tamaman kuma a ce tamman duk dai ana nufin abin da ya cika eh, sum- thumma ataina musa alkitaba tamaman Tamaman.
ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay tamaman kina abin da ya cika amma bai zo ba suna na Allah attammu cikakke ko attimmu ko attamamu babu shi eh, duk da cikin hadisi attammu an ka kawo shi a matsayin ismul fa'il sai suna na eh, gaba daga ciki shine suna na alqadimu zaka ji mutane suna cewa Daɗaɗɗe.
alqadimu da dadde wanda yake ya wanzu wanda shi ma bai tabbata ba a- wato a cikin alqur'ani ko hadisi duk da yake wannan fi'ilin yana da matsala a larabce zaka iske ɗaliban ilimi ba sa hankalta mishi da irin yadda yake tasrifantuwa sai ma'ana ta bambanta ko ta canza kafin su kawo ta suna cewa eh, wannan fi'ilin ana cewa qadima Mm.
ana cewa wato eh, wato qadama yaqdimu eh, qadima yaqdamu afwan fa'ila yaf'alu to an ka ce qadima yaqdamu fa'ila yaf'alu min babi fariha sai a ce quduman to in an ce quduman ana nufin taqaddama ya shiga gaba Mm.
ina fata an fahimci ni amma in an ka ce qudman an ka yi ma wato Dalun.
dalun sukuni shaju'a ma'ana ya samu karfi ya, ya samu zarumta ya gabaci abu ina fata an fahimce ni to an ka ce kuma quduman amma ana nufin ya dawo shi yasa ake cewa eh, q- qadima fulan min safarihi ya dawo daga balaguronsa to sannan idan aka ce eh, wato qaduma yaqdumu to shi ko fa'ula yaf'ulu ne ka karuma yakrumu shine idza sara qadiman in ya zama to kamar tsof- tsofaffin abu ne to kaga wanga kenan alqadimu na da alaka ne daga qaduma yaqdumu bayan da alaka daga qadima yaqdamu bari don ba a cewa Allah ya tafi balaguro ya dawo ko ba haka ba Haka.
aqdama yuqdimu to aqdama yuqdimu kenan ya fuskanci abu shine wato badara wasara'a yayi gaugawa waqtahama ya kutsa qaddama shi kuma yuqaddimu taqdiman ya gabatar da abu ko ba haka ba shi yasa wato shi ko sai a ce qaduma yaqdumu sai a ce alqidamu ko a ce alqadamatu shine wato abin da yake eh, da- da- da- da- daɗe ko kuma alqudumu ina fata an fahimce ni wato abin da yake da dadde ko kuma alqudum dawowa daga balaguro nan sun yi tarayya da shi da wancan na dawowa daga balaguro to wannan alqadim bai tabbata ba da suna na Allah subhanahu wataala da yake yazo sifa ta Allah wa wa sultanuhu alqadim da sultanin shi wanda yake alqadim wa- wanda ya wanzu sai zama to to sifa ce ta sultan kuma mulkin Allah sifa ce daga sifofin Allah amma bai tabbata ba suna na Allah alqadimu eh, wanda zaka ga eh, Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin ta'liqin da eh, yayi ma fathul bari wajen ina ganin mujalladi hudu daga cikin wuraren da imamu ibn hajar al-asqalani ya samu kurakurai musamman a cikin sifu aqida da sifofin Allah duk da ke babban malamin hadisi na samu irin shi da waya a hadisi amma ya samu wadansu kurakurai wanda kuma babu wanda bai samu wato kurakurai ina ganin at-ta'liqat bar sa wannan littafi kusan mujalladi hudu ne irin ta'liqat kin da Sheikh Ibn Baz yayi ga sharhi na Fathul Bari da ta'liqat kin da Sheikh Ibn Uthaymeen yayi ga Sahih Muslim sharhi na Imam an-Nawawi wanda da ya ta'liqat akan su inda suka samu waɗansu matsaloli da haka ba a danganta su daga aqida ta ash'ariyya sai dai a danganta su zuwa ga kurakuran da sun kai tana yiwa sun yi kuskure ne ko ko su sun sa tsamanin waɗannan sunaye suna cikin sunayen Allah sabanin wanda shi aqidar shi ce ya dauke ta shi yasa wani suka ji ya ce ibnu hajar ai dan ash'ariyya ne ibnu mamun nawawi dan ash'ariyya ne ba tare da ya hankalta mu cewa tana yiwa su bu su dauke su daga cikin sunayen aqida ba ko ko sunayen Allah ne ma'ana su tana yiwa suna ganin sunayen Allah ne ko ko ba sun dauke su ne sun kawo su min babil ikhbar ba wai musu sun kawo su min babi annaha min asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi ba da yawan dalibai haka suka yi musu hukunci suka ta kada su cikin waɗannan wato akidu to ga dukkan alamu yan uwa musulmi wannan shine darasin mu ga alamu na karshe dai game da abin da ya shafi sunayen Allah a wannan tsari da muka kawo sai dai kuma in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko za mu zo mu kawo darasi na ƙarshe a wannan halaka wanda ya mu da saura kan abin da ya shafi wato hanyoyin da ya kamata ɗalibin ilimi ya ginu a ilmance da kuma rubbama mu yi bayani kan sallar gawa da waɗansu hukumce hukumce nata a gurguje in Allah ya ba mu iko a gobe in Allah ya kai mu da rai saboda ƴan uwa su fahimci inda abubuwa suka sama gaba fi'ili na rashada mun manta ba mu kawo wazanin shi ba rashada yarshudu ake cewa wato ihtada ya shirya fa huwa rashidun wa rashidun yarshadu kuma ana cewa yarshadu wani lokaci wato rashadan shine ya shirya wa rashadan fa huwa rashidun wato rashada amrahu wa rashida fihi ana cewa rashida fihi ya shirya a cikin abin nan a cikin al'amari shine rashida fihi amma rashada yarshadu shine na shirya ko rashada yarshudu shi ma ya shirya zuwa ga al'amari to yan uwa musulmi ga dukkan alamu shine abin da ya saukaka sai sunan Allah ad-dahru shi ma an ce bai tabbata sunan Allah ba don ya ce fa inni wato ana ad-dahru ni ne zamani sai ibnu Uthaymeen ya ce ba sunan Allah bane don ya ce uqallibu ad-dahra da sunan Allah ne da Allah ba zai ce na juyar da zamani ba tunda zamani ba Allah bane halitta ne an samu wato karina wadda ta nuna ba suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba to yan uwa musulmi ga dukkan alamu nan muka zo karshe abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sai kenan gobe da Allah ya kai mu da rai